بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا تقصف لوتن والجماد الأولى يوم رمضان الله صلى الله تعالى عليه وسلم بودا تتريه دار بين لا بيو wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo sai mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa yau muna darasi na shida kenan ko wanda in dai ba a manta ba muna cikin wannan littafi da ke magana akan maza ba a maut yau za mu yi magana akan at-tanwiru lil mu'min fil qabri kashi ɗaya kenan sannan naumul mu'min fi qabri sannan kuma shaqqul mayyiti ay li tabshiri alihi wato yadda farko at-tanwir lil mu'min fil qabri ana haska kama mu'mini daga haske a cikin kabarinsa muna fata Allah ya samu cikin wannan ba za ka gane fa'idan wannan maganan ba sai ran da ka kulle kanka cikin duhu ka ga duhu to sannan sai ka auna yanzu wannan duhun inda makabarta ne da yaya to sannan kuma duk wanda ka ji an ce maka a cikin kabari yana cikin duhu to kuma Allah ka dai san abin da zai biyo cikin duhun nan wanda zai cutar da shi saboda haka haske babban abu ne kuma ma ko a nan duniya mutum ai ya san bambancin haske da duhu to balle yau a ce ma makabarta kullum idan mutum ya ga duhu ya kamata ya suranta cewa yanzu wannan duhun radda ya samu mutum a makabarta ya za a yi sai kenan sannan kuma naumul mu'min fi qabrihi mu'mini yakan yi bacci a cikin kabarinsa ko mu'mina takan yi bacci a cikin kabarinsa a ce mutum ya yi bacci saboda ya shakata sannan mu'mini kuma yakan yi bege yakan so ya yi iyalinsa bisharar halin da yake ciki idan ya kai shi a cikin jin daɗi zai so don kuma yi san halin da yake ciki saboda ya ci nasara yana cikin kabarin kuma wannan shi ne abin da za mu magana kai guda uku a cikin hadisi guda ɗaya da dunkule su ko ga sunan an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce idan kubiral mayyit idan aka sa mamaci a cikin kabari aka gama ko dai ya ce mayyit ko ko mai ruwaya ya ce au qala ahadukum idan aka sa ɗayan ku a cikin kabari adahu malakani aswadan azruqan akwai mala'iku guda biyu da za su zo masa baƙaƙe idanunsa ya canza kala ya yi bula-bula ya yi ja saboda su ba mutum tsoro يقال لأحدهما المنكر أنا في مكان منكر والآخر النكير نجيشك أنا في مكان نكير شناجة منكر والنكير فيقولان كيف تنبيمتم ما كنت تقول في هذا الرجل me kake cewa game da wancan mutum annabi kenan ake nufi sallallahu alaihi wasallam wato kullum ni in ta karanta irin waɗannan abu mutanen ai wannan karatun abin da ke bani tsoro ko abin da nake tunawa shine kan baya da manzon Allah ya gaya wa iyalinsa kun san mun karanta baya a can baya daga yahudiyar nan ta zo ta ce ku ciyar da mu daga abinci ku ciyar da ni a bayan sadakar abinci saboda Allah ya kare ku daga fitinan kabari ya kare ku daga fitinan masihid dajjal ko wanda ummul mu'minin da ta tsare ta har sai da annabi ya zo to mu bi maganar dan mu suna sosai da ni abin da nake tunowa kun ga da ta zo ta gaya wa manzon Allah cewa ga abin da almajiran da take annabi bai tsaya komai ba sai da ya daga hannun shi sama tukunna ya fara addu'a sai ce Allah ka kare mu daga azabar kabari sannan kuma ka kare mu daga wannan fitina sannan ya gaya wa ummul mu'minin ne yace babu wata wani annabi ya ce fitinan nan biyu ce to za a tambayi fitinan kabari ya ce amma fitinan da za a yi ta kabarin nan duk a kai ne kun shi ne magana da nake so mu gane na baba ya ce fitinan duk da mutum zai ta a kabarin nan duk a kai ne kuna gane magana malam sai sai waye fitinan nan da za a yi wa mutum ta tambayar kabari duk a kai ne kenan ya kake gani da wanda ya faɗa da sunan manzo Allah shi ne magana kawai da ke kaga duk tambayoyin da ake yin nan duk an yi magana na kabari duk abin da ake fara tambaya ba matsayin ya mutum yake da manzon Allah to idan mutum ya yi ma manzon Allah tawaye kai ka san gaba ɗaya ba zai ta ba kenan shi ne kawai abin da ke so mu gane duk wanda bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam abadan bayan da za a yi ta lahira to da aka mutum yanzu ce ba ruwan shi da sunan manzon Allah ko ya kirkiro wasu abubuwa ya kama bi ya kama bi ya kama bi daga nan za ka fahimci hadisin can man a hadasa fi amrina hada ma laysa min huwa rabbih masifa ce babban magana ce wurin nan inda za mu tsaya mu kalli da tsafar da ke cikin hadisin da ta ke na yawwa yawwa barakallahu fiik yawwa mai mali ma wanda aka mali mai wanda aka mali a kabarin nan ko ga magana suka ce ga magana da mun karanta da bawan Allah nan da yace amma rai yana yana kwakwale kabari yace amma rai a kabari a amma alama mun karanta Allah zai ka manta yawwa wanda aka mare ko to kaga da yanzu da aka tambaye shi yace yakan ga mutum sama da dubu nawa duk mutum ya mutu kawai sai a jiyar da kuke ce koma bai kallon alƙibla ya ga mutane da yawa waɗanda sun mutu mutum na mutuwa yanzu ba daɗewa an juyar da fuskaci a daina kallon alƙibla a kan yamma aka rubuta mai imamul auzari shi ke raye a lokacin a cikin manyan manyan jigajigai aka tambaye shi ga mushkila ya aiko ce ko mutanen nan sun mutu akan la ilaha illallah aka ce eh akan suka mutu amma kuma gashi nan an je duk an ga fuskokin su an juyar da su sun daina kallon alƙibla ya ce to ba kawo abin da ya haifar masu wannan face abin da malaman su suka karantar da su cewa duk wanda ya mutu aka biyar da shi akan alƙulan nan bai kallanta to mata ala ghairi sunna ya mutu ba akan sunna annabi bane to da ba za su ba to kuma ga abin da muka rasa a cifa ko cewa wani ya zo baitoci yake yi na yaban annabi baitocin nan aka ce ba su yi ba akwai inda ba ya goye ba ya bar annabi zambo ne ya bari ya ce shi kuma zai bari ba shugaban ya sa aka kashe shi ya ce tunda ba za ka bari ba ko ka tsara ka aka rataye shi mutane suka dinga cewa to ai yanzu wannan ya yi abin ratayewa ya kaza ya ce ba komi mun rataye shi mu saboda muna ganin ya ci mutunta annabi a cikin baitocin shi amma za a ba Allah dama ya mana hukunci mu rataye shi din zuwa gobe idan Allah ya kai mu gobe yana kallon alƙibla ya nuna shi ke daidai idan ku aka wayi gari bai kallon alƙibla ya nuna mu ke daidai aka wayi gari ta canza ta juya shi a kan yamma a daina kallon alƙibla ita ce da ke ce ta juya shi a daina kallon alƙibla saboda ya taɓa manzon Allah to da kai wannan shine kawai abin da nake so mu rika hararuwa cikin karatu shi malamin bai karatu ba rubuce da yawa ba amma waɗannan nukatun nashi suna da rayuwa a hamiya da ya kamata mu lura da su ni dai abin da nake fahimta a nan shine duk yadda za a yi dai mutum yana son a lahira ya je kusa da Allah ya samu rahama to ta bayan manzon Allah ne ne idan ko ya saki hanyar da manzon Allah ya karanta abadan mutum ya riga ya ja ma kanshi masifar da ba ta da iyaka tun daga cikin kabari tunda dai kan annabi ake tambaya duk tambayoyin nan a galabiyar su kan mazo Allah ne menene da kuke a kai a kan mutumin nan da aka turo to mutum ya rena manzon Allah sannan ya ce zai tsallaka a lahira ko ko ya biyo ta wata hanya ba ta bayan manzon Allah ba ya ce zai tsallaka a lahira ni dai iyakar fahimta ta babu wannan hanya ya fito? Sau da aka shi ne nan. da haka kaga da aka tada shi ma wannan aka ce sai aka yi za ku ce fa yaqulu ma kana yaqulu ay yaqulu huwa ko huwa abdullah sai ya zama ya faɗi abin da yake faɗi wanda ya ya san da haka yake shi Abdullahi ne wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu inda kaga haka mutum ya fada ya saba haka sai sa ake so mutum ya saba da faɗin yayi ta maimaitawa kullum ka maimaita wa yaqulani a sai ce ko na tsallake wa yaqulani قد كنا نعلم أنك تقول هذا lalle mun san da ma kana faɗin wannan kai kan mun san kana faɗi kun ga ba an mai shaida ba kenan abin da yake faɗin nan sun yadda thumma yufsahu lahu fi qabrihi 70 zira'an fi 70 sannan bayan haka nan sai a buɗa masa cikin kabarinsa saba'in so saba'in shine saba'una zira'an fi saba'ina kenan zira'i saba'in allin kasu saba'in sai mu ce yanzu ɗari bakwai abin nan fifty seven hundred by seven hundred kenan haka za a linka masa kabarin nan ai ko kaga filin nan ai da girma malam sani ɗari bakwai cikin ɗari bakwai filin nan da nisa haka za a buɗa cikin kabarin nan ثم ينور له فيه sannan kuma a sa mai wasu fitilun da bai taba gani ba take a haska wurin nan ko ina haske ta yau yana ganin haske kun ga babin na fitowa ko ga buɗe kabarin sannan kuma ga haske za a haska mai ثم يقال نيم sannan a ce masa kwani ta aka shakata yanzu ne ka zo wurin hutu hutu na kabari an yi sa'a mutum zai samu hutun da tun da yake bai taba jin hutu kamar na nan ba tun da ga hutu ga kuma za a buɗo wa mutum wajen aljanna yana jin kamshi malam sani wato fatan da muke yi kamar yadda muke magana nan Allah ya ce sai muke waɗanda ba su je Makka ba ba su je Madina ba Allah ya ce muke su samu su ma su je su gani wato lokacin da kake ga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga irin yadda yake sai ka ji kamar ba kai bane ba sai jikin ka zaka ji kamar ka kungule ka ji kai ne wallahi alazim ni dai haka nake ji idan ka shiga cikin wurin ka ji irin yanayin wurin balle ka shiga roba ka ji irin kamshin da aka sa wurin wanda ke buloma wanda aiki ne na 'yan adam nan sun suka sa wannan kamshin suka zo suka gyara wurin suka yi mai kyau suka sa shi suka suka sa koyi ga shi dama ka je shiga roba dama da ka shiga inda kake ganin jajijar kafa ɗin nan baka shiga roba ba da ka shiga inda ka tarar da kafin ya koma haka to ka fara shiga rauda wannan kafafin irin na gaban ka to shi ne cikin rauda ba ya na su ya dukkan namu kyau amma alama ce kawai misali ne zan baka domin da yawa wani yakan je tun daga farko fara shigowa bai ma kawo raudan bai fara kuka sannan bai ma shiga raudan ba bai sani ba kasar din da ke kasar rauda daban yake da in an zo rauda malam sani idan ka kawo rauda duk a jikinka za ka ji ka shiga rauda sannan kuma kafin wurin kai shi na rauda daban ne kamshin turaren da ake sa a rauda ma daban ne da ina ma da turaren irin na rauda dan ne zo da na rauda ya kare ya kare ma ni kan zo da turaren rauda irin wanda suke sa a rauda kalai kamshin shi na daban ne to in ka shiga raudan nan sai ka jikinka kaman kai dai wani ne aka musanya ya zo da wuri to wannan anan kenan balle yau a ce ma da gaske ne an shiga kabarin ne aka budo ma asalin wurin yana budo ma a ranar ne za a yi a yanzu in ka shiga rauda sai an yi tsaya daga za ka fito ko ka ce daga waje za ka bi ka'ida in an ce ka fito za ka fito in ka shiga ka fara jin daɗin wani wallahi da sun ɗauko kan mai tsaba ba za ka yadda ka fito ba saboda daɗin da ka ji wurin nan sai dai ka rasa yadda za a yi kawai wata ranka tunanin saboda kada ka hana wasu da dai tunani amma dai wani lokaci za a fito da mutum da siya ba kuwa zai shiga rauda ya je fito eh eh ko ka zai shigo da yawa eh da abaki to kaji to ai wannan yanzu ala wakar ka gari cewa inda ake more ma lokacin lokacin raura shine farkon azumi kaje farko farko to in ka shiga nan wurin za su ci alaika duk ma sallolin da za ka kai sai ya tafi to amma ka kai goma karshe sun nan ba ta koto farko farko amma goma karshe kan gaje za ka gani dabara ne mutane yawancin mutum zai so ne zai ce sai goma karshen in ka riga ka je kai umra ka cikin ramadan ka yi umra cikin ramadan kawai shi ke nan magana ta kaji to in ka samu kuma ka kira ka dade kamar yanzu wasu ki ba da shafiya da wani zai tafi ne tun farkon kuma ya zama shi in ka kai ya gama ya ce nan da kujiri sai bai na kuka gani yana da flag Allah dai taimake mu amma dai tsari ne gaskiya mai kyau wallahi kai wani lokaci wata dama in ta sulle wa mutum malam sai daga baya zo ya kawai shi kenan dai ta ji hakuri amma yanzu ai abubuwa duk sun burkuce wallahi abubuwa sun burkuce sai mu ta fata Allah ya ba mu mafita kawai abubuwa sun burkuce in ka je ka shige wannan wurin malam za ka ji kaman ba kai bane sai ka ji a jikinka kaman in dai da gaske kake kuna ta ambaton Allah kana roƙo wallahi sai ka ji kaman ba kaman wani mutum ne aka sassaka daban ba kai bane sai ka ji kaman ka rika taba jikinka kana jin wai kai ne wallahi sai ka ji kaman ka rika taba jikinka kana jin wai ko kai ne dai kai ne ba karamin abu bane wannan mashayar wurare ne waɗanda suna da muhimmanci a rayuwarmu Allah ya kawo lokaci ko abin da za ka kalla abu ne daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah shine mai muwafaka in ya so ka bi shi sai hore ma da za ka bi shi in bai so ka bi shi ba ga ka da dama amma ba za ka bi shi ba saboda yanzu duk maganar nan da ake mutum zai zo ne ya ce da yana da kuɗi sai ya yi to masu kuɗin su kuma ba su yi ba ai ka ga muwafaka ce Allah bai ba su ba bai so su da su samu wannan abun ba da haka duk kuɗin mutum ba na yake tunanin zuwa ba shi in ka nemi wannan maganar ma jin kai ke kamar kana gura mai wuce inda yake so ya je america inda yake so ya je ingila damuwar da mutane ke yi yanzu babba da ba sa samun zuwa don wurin yadda ya kamata amma zan wurin ba ruwan su da wannan damuwa cewa ba sa zuwa wurin dama ba ta tare su ba ko an rika masaudiya ko ake shekara ashirin wani dama ba ta tare ba da riga ya yanke masu zai ma ƙara zuwa wani ba saboda yana ganin kawai ba wani amfani ba ta ma kuɗi ne zuwa wani to kaga wannan ai kaga muwafaka ce daga Allah ya fito tunda mutum za ka gani wani ba bai taɓa zuwa maka ba aka zo aka ce ga kujeran makkan a biya mai ya ce shi a bashi kuɗi ya zai biyu yanzu wannan ina maganar rabota da wannan a bashi kuɗin shi ya sai fili ya sai fili ya gina tunda bai da gida dan me zai je maka bai da gida auna kuma malam sani so so nawa kuma mutum falayya a dauko rago a bashi ya ce shi a bashi kudin a bashi kudin ya sai waya ko ya sai wani abu na banza na shi ya ce ai layya bata waje ba kai tunda aka bashi ragon shi yana da bukatun shi ke da dariya yana gaya mutane ko ya ce ya sai da ragon ya so ba wuce ba to da ba ba ka ragon ba da kasa suke ci an ɗauka an baka kai ma don ka samu abin da ake samu a cikin wannan babban falala na kayan kaka zubar da jini saboda Allah a mutum sai dai canza ya sai da shi ko sai ka ba shi kudin idan da za a gama kudin su rena mutane to na to to to to to kaji kenan sai tafi na shi dama dan duniya ne kaga an yi magani mata ne wasu jima cewa ya an taɓa wakil ta shi ya ba wasu raguna shi nan da aka zo ana raba raguna kawai sai ya ba mutum uku sai wani shi ya ce shi kuɗi yake so shi bai sa rago sai aka ce to shi kenan ya zo gobe da safe ya rufe kuɗi shine gobe da safe sai zo aka baki dubu biyar raguna kuma dubu talatin talatin su suke to shi sai aka ɗau dubu biyar aka baki tunda shi kan duniya ne ba a ba shi dubu biyar ba ya je ya sha shayi matsayacin ƙarshe eh to wannan isara ce aka yi da imanin an je lahira tunda a radda zai aje lahira a ɗauko masu ragunan nan su zo za su hau su rahi a fito musu da ragunan su su hau shi ne zai hau dubu biyar ta zai hau rashin sanin Allah shi ne babban masifar da tafi kowace masifa a nan mutum bai sa abin da ke wuri bai yadda da ku duba fa nan muka karanta Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wata rana yana zaune a kofar gida almajiri ya zo ya yi bara ya yi bara ya yi bara ya ce kai wannan ya shiga cikin tsanani ya aiki cikin ƴaƴansa guda biyu an ce haka ne ko mutum ne ma abin da cikin su da ya aiki guda ɗaya ce kai ci je kaurin mamanka ka ce ta ba da dirhami biyu a kawo almajirin nan da ya shiga kawai sai ta sai ta ce dama dirhami shida ne ba ya bari ya ce za a sayi gari an samu na sayan gari yanzu ba samu na sayan miya ba kuma ya ce a bada sai ya dawo ya gaya ba ya ce ta ce dirhami shida ne kuma yanzu an ba da biyu ba za su sayi garin da aka ce a saya ba kuma dama ana jiran a samu kuɗin sayan miya kayan miya sai ya ce a sun ba kai shida kawo ku duka yace ta bada ku duka a kawo yace ai mun yadda abin da ke hannun Allah ya san abin da ke hannun mu ta kawo shidan duka a ba almajirin mu mu fakura zuwa wani lokaci ta aiko da shidan ne ita ko ba ta yi musu ba auna ka gani ba na sai ba ta ce ba za ta bada ba kuma ba ka dibi matsayin ta biyan manzon Allah ce ba a lokacin da ce ba za ta bada ba da ne ta dole ya kale ta ko saboda manzon Allah sai ta aiko da shidan nan aka ba da kawai ta tafi ce ba ko mu mun fi gamsuwa da abin da ke hannun Allah ka abin da ke hannun mu yana nan zaune sai wa kawai wanda suka saba harkar rafu abin da shi kawo rafu ne ya ce masa ga rafu ne naka ka ya ce na ba ku ya ce a'a bayan mun saba mu yi ciniki kawai ka saya in tafi ni kuma ran da Allah ya dawo da ni zo a ki kuɗi na ya ce rafu ne kira mai ɗari biyu ya saya ya daure ba kawai ya tafi sai sai na dawo yana nan wani ya zo ya saya ɗari biyu da sittin kuma ga kuɗi a hannu ya ce ka gani yanzu yanzu muka ba da shida Allah har ya dawo da sittin yanzu yanzu muka ba da su an lunka ba da ga kuɗi yanzu a halle shi kuma shi mai raƙumi ma ya tafi shi kuma yanzu zai anshi kuɗi sai dai ya cire na mai raƙumi a jini shi kuma ga ai a samu su cin yanzu nan take yanzu yanzu nan sai aka gani sallama ma Allah shi ne kawai mafita amma duk wayen mutum ya ce wai zai tsaye wayen shi tsaye wani abu nan din malam ba shi bane mafita kuma ma Allah shi ne to sannan kuma bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma dama duk abin da zai kai mu kusa ga Allah annabi bai bar duniya ba face babu wani abu da zai samu ya kusa da Allah ba sai ya bayyana mana shi babu wani abu da sharrin da zai samu nesa da Allah ba sai da ya bayyana mana kada wa aikata shi saboda zai zai zaba mu da wurin Allah ya fito ko to za a buɗa masa kabari sannan a ce yayi bacci fa yaqulu arju ila ahli fa ukhbiruhum ya ce ba zai yi in koma ba shi ne begen da yake kan wanda yake fatan ina ba zan koma zuwa ga iyali na in ba su labari ba wa ya kula ne nim ka naumatil aruz sai ina yanzu ba maganar koma wa baccin ka kawai kamar irin baccin ango allazi la yusiruhu illa ahabba ahlihi ilai wanda ba mai tada shi daga bacci sai mafi soyuwa gare shi wanda yadda zai iya zuwa tada shi ce ba komi tun da wane ne hatta ya ba'athu Allahu min madja'i zalika zai kwanta sai Allah ya tada shi wannan wurin kwanci mai zuri baccin ka kawai baccin ka jale su ka zo wurin hutawa ne kawai yanzu ba maganar ka je ka samu wani rikici wannan mumini kenan Allah ka sa mu ciki wa in kana munafiqan amma in ko ɗayan bangaren ne munafiki ne shi ai Allah ka tsare mu da an tambaye shi sai ya ce sami'tu nasa yaquluna qawlan fa qultu mithlahu na dai ji mutane na faɗin wata magana ne ma na faɗi irin ta ha fa qultu mithlahu la adri sai saura ka ne yanzu ban sani ba ban san abin da zan ce muku ba فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك في من سن لا ما kake cewa baka damu ba dan Allah mubalatu kenan mutumin da bai damu da addini ba bai damu da maganan Allah ba bai damu da maganan Qur'ani ba bai damu da maganan manzon Allah ba irin suke ba da wannan alfa domin ku duba shi sa can cikin wancan littafin da muka yi magana na na wancan da na Ibn Abdul Wahhab da ya magana abubuwan da ke warware kalmar shahada ai kaga nan kan na goma cewa ya rashin damuwa da addini mutum ya mai rikon kai na kaji bai damu da koyon shi bai damu da karatun shi bai damu da abin nan ba mutum ya yarda so yake ƴaƴan shi in dai a nan duniya ne sun iya boko sosai suna cin sun iya turanci sun iya tsada sun iya chemistry in science suke duk ya yarda da wannan ha makarantar an malamin da sun zaɓa ko na musamman ya zo gida ya nan amma fa ba ruwan shi da maganan yaya suka iya qur'ani yaya suka iya karantar sunnan annabi ne wanda abu suka iya ba su iya san daidai da tsarki ba su san yadda ake tsarki ba kuma ba a taɓa ɗauko malami ya koya ba zuwa islamiyya kuwa sai in ba su komi suke zuwa in za a yi tafiya ana tafiya ne a lokacin da aka yi hutun islamiyya ba lokacin da aka yi hutun boko ba ko ba ka wani duk inda yara za su to akan da aka yi hutun islamiyya ne amma hutun boko in an yi hutun boko za su tafi ko ina ne ko ba a yi hutun islamiyya ba amma in ka ga suna nan a gida to boko na nan amma islamiyya sai ko ba a yi hutu ba aka yi na boko to za su tafi su inda za su ba sai an gama malamai ba sai ka ga ba sa zuwa kana ta yadda ake a ce ba sa nan sun tafi hutu saboda ka san makarantar boko to ba ka yarda a yi tafiya lokacin ana karatu to yanzu da an samu hutun boko sai sa suka tafi sun tafi su gaida dangi saboda shi ne wannan secondary issue ne islamiyya yan kaɗan ne suke kai yara su islamiyya a matsayin suna ganin wani wajibi ne na na addini su san wani abu na Allah su san wani abu wallahi ba sani ba to kuma duk wannan abin da ake musu duk abin da suka iya in a turanci ne ko kun Elizabeth suka zama saboda iya turanci in ko a physics ne ko sun je sun kai safarat ko sun kai ibn sina iya physics suka zama physicians shi ma ibnu sina din da yazo kafin ya mutu sai da ya gane sai ya aikin banza ya tsufi ne har ya zari Allah shi da kowa sanin physics physician shi ne uban physics to amma da aka zo aka zo ya zo mutuwa ya yi ƙari to kowannan mutum ya zama wallahi idan ya zo mutuwa ya ga zai je abin nan jini jiki aka gina masa ba gina masa rai ba sannan kuma an ta da ruhi la bil jismi insan kai kana zama mutum ne da ruhi ba da jiki ba mutum yakan zama mutum ne a ce wannan shine mutum ko a ce wannan ita ce mace mutum da rai ba da jiki ba dan an gina mutum jiki ba gina mai rai ba aikin banza a kai in yaje ga zai shiga wuta wallahi sai ya tafi mutum amma kullum haka muke kullum ginin da muke kenan ko nawa ne mutum zai kashe madansa saboda yana tunanin in ya zama ya iya waɗannan abin na duniya zai zama ɗan duniya to yanzu mutum ya ɗauko ya haiho ɗan shi malam ana so ya gina shi ya zama ɗan aljanna shi ko ya gina ɗan shi a matsayin ɗan wuta yanzu an yi mana an taimaki nan an taimake shi sauna saboda da ka maida shi ɗan duniya abinda kake nuna masa kai amfana a nan duniya ma la yana je kauta tunda baka nuna mai Qur'ani baka nuna mai sunnan manzon Allah baka nuna mai komai na musulunci da sani ba abin da ya sani kawai yadda zai hada wannan ya bada haske ya hada wannan ya hada wannan shi ya sani yayi a bashi ya gama a bashi yayi wannan ya samu kuɗi ya tara kuɗi ya kowa kuɗi ko ya zo ya rike mukami ya zama gwamna ko ya zama shugaban kasa ma ka dauka gaba daya nan muka karanta cewa idan mutum ya kai shugaban kasa ba ya kai kololuwa matsayi ba to da yanzu shugaban ƙasa zai gama shugabancin ƙasarsa matsayin da zai koma a ce ya ci gaba a wurin Allah da shi ne ya dawo masallaci ya koya wani Qur'ani to ya wuce shugaban ƙasa ne ku daure ku gane ko ba ku jin daɗin magana amma wallahi yadda ya kai kololuwan nan ba ya kai kololuwa ba to a nan ya kai ƙarshe to da yadda za a yanzu ya wuce matsayin shugaban ƙasa to da shi ne zo ya ce ku zo ɗaya na jikoki na ya rika karantar da Qur'ani to a wurin Allah ya samu matsayin da ya wuce na wanda ya rike da to shi ne matsayin da ya wuce inda yake da wataƙila ka faɗi ɗaya ne inda na ka faɗi wani yarfa illahu allazina amanu wallazina utul ilma bi aka ce daraja to shi sai san bari mutum ya ga ga ma wannan ga mai wannan daga nan ba wanda aka faɗi ba wannan matsayi innama yakhsha Allah min ibadihi ulama sai ka kawo waɗannan wannan shi ke nuna ita ce ƙarshen daraja ita ce inda za ka yi ƙololuwa shi yasa annabi adam da aka ba shi wannan sai da ya guje kowa da aka ba ka ce ka ku gaya mala'iku su faɗi abin da waɗi shi da ilimi ya buge su da karantar da su da yi da aka ba ka ce ga shi ya gaya musu kulla ya adam wani menene falamma menene ambihum bi asma'ihim da ya gaya masa suna ya gaya masa ya gaya masa ya gaya masa ba da ƙarshe ba ne da aka zo aka ce to fiye su jada ku gaida shi saboda yanzu shi ne matsayin ƙololuwa duk wanda ke ji da matsayinsa a cikin mala'ikun nan da aka yi magana da aka yi mai wannan aka koya ya ji an san abin da bai sani ba daga ne ya sallama na na ne kuma da fa'ida cewa wani ya rubuta ma imamu na malik takarda cewa ya kamata yanzu ya takaita wajen karantar wanda yake koma ya bangaren bauta sai ta bauta sai ta salloli ke nan yana azumi yana nafilfili sai shi kuma ya rubuta mai ya ce mashi to kowane bawa da bangaren da Allah ya hore mai na bauta kuma ya yi bautar nan ta bangaren nan amma maganar karantarwa koyarwa babu bangaren da ya fi wannan a bangaren bauta saboda haka fatan shi Allah ya karba ma kowa na shi amma bangaren bauta shi ne wanda ya fi kowane ko mutum ɗaya ne ka tashi kana koya masa karatu ya fi ma kowane aiki da za ka yi to kuma ran nan muka karanta aikin riyadu salihin ko cewa da aka faɗi ayyuka aka ce ga ayyuka kala kala akwai na jiki akwai na kuɗi akwai na kaza da aka zo ƙasa salihun husaini rahimahullahu ta'ala ya ce su dai abin da magabata suka yarda da shi shine babu wani matsayin kololuwar da ya kai matsayin karanta kai ilimi ka karantar da ilimi duk inda ka kai matsayi kowane matsayi ne ka kai in dai ba wannan bane to sai dai a dawo a yi in an je wanda zai sa a ƙara cewa ka samu ci gaba daga matsayi to shine kana iya karantar da wani littafin Allah ko sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ba sai dai ko ka ko ne kankan da shi in hadisi ɗaya ka iya goya mu wani karantar da wani shi kai da sako wannan shine babban abu wanda ko ina ka kai matsayin da ka kai in ka dawo kai wannan shine ka ƙara wuce wancan matsayin babu kamar shi sai dai kuma babban abin ne saboda Allah shi ne kawai ya fito to da ka kaga wannan mutum ya zo ya zo faɗi a yansa ba san komai ba game da wannan a tambayi mutum babu wani abu da zai iya faɗi a addini shi bai da wani basira kwakwalwar shi to sai dai ya iya duniyanci komai ya iya na duniya in an zo wannan su ne wanda Allah baya so mun karanta nan hadisi inna Allah la yughfiru kulla jawazin ja'zari wanda mutum abin nan ne sakhifun fil aswa jifatun bil layli imarun bil nahar alimun bid dunya sannan jahilun bil akhirah in mutum bai san komai game da lahira ba gaskiyar magana an ya tsara babba ba samu abin da ake so ba ya zama dan duniya kuma nan da muka karanta ita duniyar nan da lahira dama ga su aka ce ita lahira ma mai karanci ce idan tana ja lahira na ja ita ta kammala sai ta kammala duniya ita ba ta jayayya ita ta kammala kawai da an zo aka zo aka fara abin nan da duniya da lahira duniya lahira tana da karamci ba da gulgulo take so ba wanda ke son ta shi take so ita ta ko duniya ne za ta zo ta makalkale ka makalba ba ta son ta amma ta ma kana ce ba ta wa in kana munafsi ne wannan saboda aka sai zama la yubali qad kunna na'lamu annaka taqulu zalika wa yuqalu lil ardi anan ne sai a ce ma kasa ita ko ilja'ini alayhi mamma sai shi kakkare shi fayalta'imu fatalta'imu alayhi sai ko kasa ta matse shi gaba ɗaya da tattare ta matse shi wa taqtalifu allahu hayyar da zai kai ga gaɓoɓinsa ma sai sun saba haƙarƙarinsa sai sun saba ma juna na hagu su shiga cikin na dama wala ya zalu fiha mu'azzaban ba zai gushe a cikin ƙasar nan ba ana sai mai azaba hatta ya ba asahu allahu min marja'ihi zalika har ran da Allah zai tada shi a wannan wurin kwanci ana shi Allah ka tsare ya fito ko qaulul mayyit fil qabri da'uni usalli ko da'ni da'uni eh qaulul mayyit fil qabri da'uni usalli maganan da mamaci zai yi a cikin kabari yace ku kyale ni in ya sallah saboda son sallah ba wanda ya saba da ita zai rika cewa ku banni ma in sallah an jabir radiyallahu anhu qala idza dakhala al mayyit al qabra idan mamaci ya shiga cikin kabarinsa mutsilati shamsu inda wurubiha sai a kwatanta mai rana in lokacin faduwar ya rana yayi sai a kwatanta mai yanzu ga rana nan za ta fadi fa yajlisu yamsahu aynayhi wa yaqulu da'uni usalli sai kuma yana ci aka fuskai shi yana cewa ku banni in yi sallah saboda ya saba sallah in rana ta zo faduwa ya sani to da kan ka sa mai kamar rana za ta bada ya to ku banni zai yi sallah جواب المؤمن في القبر هداية من الله تعالى wato amsa wadda mumini zai yi a cikin kabari ya samu a tambaye shi har ya amso din ne ya amsa tambayoyi wannan kyauta ce daga Allah Allah ne in ya so mutum zai amsa ba abu bane mai sauki kada mutum ya ji tambayoyin ya ce ba wuya shine abin da za a fitar la yus'alu al-abdu an ghairi al-ibadati wa din fil qabr ba abin da za a tambayi bawa a cikin kabari in ba ibada ba ko addini maganar addini ba ka zuwa kabar ya tambaye ka yaya aka yi baka gina gida ba kamar yadda na ce maka wani an ce min kujerar maka ya ce shi dai a baki kuɗi ya sai gida to ba ka tambaye ka gida wanda zai tambaye ka me yasa ba ka da gida abin da za a tambaye ka in ka shiga kabari yaya kai bauta Allah yaya kai addini عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا وضع في قبره شي مؤمني اذا اتى اجي في قبري حتى مؤمنا ما اتاه ملك فيقول له ما كنت ما كنت تعبد ملائكه zai zo ya tambaye shi cewa kake bauta ma kaga an tambaye kuɗi an tambaye wani abu bauta aka tambaye shi wa ka bauta ma fa inna fa in hadahu Allah fa inna Allah ko fa in Allah hadahu idan Allah ya shiryar da shi ya so shi ya kyauta ba shi kyauta qala kuntu a'budu Allah sai sai ina bauta Allah ne fa yuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadha rajul ya bada amsa daya sai Allah ya bauta mu sai ce me kake cewa game da wancan mutum ha fa yaqulu huwa abdullahi wa rasuluhu sai bawan Allah ne manzon Allah ne فما يسأل عن شيء غيرها فذا أتنبيه كل يوم دولا فأتنبيه شكوي فأتنبيه شو نسأل كذا وما كذا فأتنبيه شو مطعي نسأل كذا وما كذا نسأل كيف كيف كذا موانع نسأل كيف فأتنبيه شو فينطلق به إلى بيت كان له في النار سأتي تزوب ذيك دولي أبو سأتي تتشي أجي أنونا ميغ ولي جدا وانت جدنش لي أوتا جدنش لوتا ويقال له هذا بيتك كان لك في النار هذا بيتك كان لك في النار wannan shine gidanka wanda ya kasance naka ne a cikin wuta naka ne wannan gidan kalli ya ga masifa da bala'i da hayata da mayata da ke ciki ya rikice sai a ce walakin Allah asamaka wa rahimaka amma Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ka ya ji kanka فأبدلك به بيتا في الجنة يا مسلم يا ما wannan gidan da ka gani mugun gidan nan to Allah ya musanya ma da shi da wani gidan na aljanna fa yaqulu da'uni hatta azhaba fa ubashshir ahli sai ce ku kyale ni in koma in ga ma iyali na wannan irin zarafa da na samu fa yuqalu lahu uskun sai kai ne zo na cikin gidanka sai ka natsu kyale su shi kenan da aka ta samu wannan mumini kenan ko mumina وإن الكافر إذا وضع في قبره شيكو كافر أكتا في قبر إنسا أتاه ملك فينتهره في ملائكة يزو مسا ساوى شين ينتهره يمسا مجنى دساوى ويقول له ما كنت تعبد وكتي بوتا موا ويقول لا أدري يتي بنصني با كجدري ba rikin yankin damuwa da addinin bane yasa yake bai sani ba فيقال له لا دريت ولا تليت شكرا kada ka sani kuma kada ka karanta komai tunda na ba ka tabbata ba da annabin mu balle ka iya karatun Qur'ani ko kai wallahi jama'a ina ga mana maganar nan bi sara'a cikin amanan da zamu sauke ta ƴaƴan mu tabbatar da mun dora su akan samu san wani abu na Qur'ani su san wani abu na sunnan nan ta manzon Allah kalmar nan ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah mu tsora su a kan yadda za su gano menene ita amma in ba haka ba duk abin da za mu yi masu in dai ba wannan hakiki to ba mu ba da hakiki ne ba mu ba da ba ko ba gane wannan ba sai an je lahira domin ɗanka ko ɗiyarka suka ga za su shiga wuta a matsayin kawai ka juya su ka maida su ɗan duniya ne kawai kuma abin da suka sani sai duniyanci wallahi ranar lahira za ga dama ba wanda zai ga zai shiga wuta sannan a ce wai ya daga kafa ga wani kowa ne wanda ya mai da ilimin shiga wutar nan ba zai yadda ba abadan ba zai yadda ba to da aka wannan shi ne babban matsala da fito ko wannan shi ne ina ne to da aka fa yaqulu lahu ma kunta ta'budu fa yaqulu la yace wannan fa yuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul me kake cewa game da mutumin nan me kace fa yaqulu kuntu aqulu ma ma taqulu la ina fadin abin da mutane ke fadi ne fa yadribuhu bi mitraqin min hadidin baina udunayhi sai ya same shi ya samu wata guduma mitraqin guduman nan da muke magana jiya masaba ko ko ita ce mutumir zala ya sa wannan guduman nan a tsakanin kunnuwa ya lafta masa guduman nan baina udunayhi فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين mutum zai wani irin ihu ke wata irin kuwa wadda duk halitta na jinta na jin kuwan in ba aljanu da mutane ba abu ji karar abu tun da sun duko da sun mutu da sun suma to aka za da wanda bai damu da addini ba wanda ya ma addini rikon sa kai na kashi Allah mu ba lashi rikon ko wanda ya ma addini rikon ko shine Allah mubalat wanda su ba ruwan imma'a ai inna rijine duk inda aka yi sunan suke bayan annabi ya ce la yakun ahadukum imma'a kada ɗayan ke zama ɗan inna rijini ya ce in ahsana an-nas ahsanta idan mutane sun kyautata ni ma zan kyautata wa in ata'u ata'tu in sun munana ni ma zan munana yace walakin wasinu anfusakum aw qaddidu anfusakum in ahsana an-nas ahsanta ku sai da kawunan ku ku zama bayan Allah ta yadda in mutane sun kyautata kuma ku kyautata wa in ata'u istanabu ita istanibu ita atahu idan sun muna na ku ne sun muna na wasu ku biye musu a mutane su sun nuna ba wasu da addini shi ma addini rikon tsakanin kashi mutum ya ce shi ma yana tare da su rikon addini dole ne in dai mutum ya yarda la ilaha illallah muhammadu rasulullah to dole ya yi riko a kan wannan ya nemi sanin wannan ma'anar la ilaha illallah me take karantarwa muhammadun rasulullah me ma'ana abu me ake nema da wurin mutum amma mutum kawai kalmar kawai ya faɗi ne ma san me yake cewa ba kamar yana karatun girki kuma haka ya aiki ta zo kuma ba wanda zai iya tantance menene ma'anar la ilaha illallah an magana kawai mutum ya ce ba sarki sai Allah sarkin lafiya ba sarki bane sarkin Kano ba sarki bane ba shi ne fasarar kalmar shahada ba ta ce Allah ƙarya ne wannan fasarar ba shi bane fasarar ta ba ta ba ba ta ce Allah bane babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shine la ilaha illallah idan ka ji maganar sarki a cikin la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma shi ne za a tambayi mutum a lahira wannan bautan shi za a tambaya lafi ne yanzu bautan ne shi za a tambaya addinin nan menene ba ka bauta ba wane ne littafin da kare wa ya zo da littafin da kare shi ne kawai an gama nan an gama an sa tambayoyi an an zama ko da ka amma a kada da yara ba su san komai ba abin da suka sani sai dai kawai kokarin yadda za a yi sun su iya karatu wannan turanci su iya turiyan yare ne ba tare kada a yi ba a yi dai amma dai a tsora kowa ka haihu ɗanka tun da ran da kayo ka samo sunan musulmi ka sa mai sannan kuma kana faɗin la ilaha illallah ka ce shi ma la ilaha illallah ke faɗi musulmi ko a form din za a ci ka zo a ce menene addini ya ce shi islam ne addini to islam din suna ko za a faɗi islam baka koya baka san me islam din ba shi dan bai koyi ne islam din ba kuma a ce yana ciki a ina yake ciki bai san shi ba dole sai an yi haka shi ne ka'ida adamu sama'il mauta bima yajri ala al-ard wato matattu sanda suke cikin kabari ba sa jin abin da ke faruwa a kan kasa ne yau da harkokin komai da komai ba ruwansu da wannan amma abin da aka so su ji kuma ana ana sawa su ji kuma in an yi masu addu'a ko in an yi masu wani abu ko wannan shine za mu gani amma sauran wasu abubuwa da za a rika yi na doron ƙasa ko a ce komi harkoki yadda muke nan mu damu da abubuwa su ma su damu ba ruwan da wannan qaulullahi ta'ala Allah ya ce innaka fa innaka la la tusma'ul mauta wa la tusma'u summa du'a idza wallaw mudbirin kai ba ka jiyar da matattu duk abin da ake matattu ba ka jiyar da su ba wala tusma'u summa du'a ba ka jiyar da kurma kira dan kurma ana kiran shi ba ya ji idza wallaw mudbirin idan suka juya baya suna tafiya to amma abubuwa wanda ya shafi a sani kamar yadda muka gani cikin wancan littafin na Ibn Qayyim ar-Ruh ko kuma littattafai da suke magana akan na abin nan ba in an yi addu'a ko an yi wani abu ko wani abu na musamman suna ji kamar yadda annabi ya ji yadda wadannan alul qalil ko to kama wa ahlul qalil kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam wa adami qudratihim ala al-jawabi yadda waɗannan mutanen kali zuciyar wannan rijiya mai baki ta ce kali wanda tsohon rijiya wanda aka jaje waɗannan kafirai a lokacin da aka yakin badar aka jaje ba su ciki to kaga annabi ya ji ya yi wasu magana kuma sun ji saboda haka in akwai wata buƙatar da ake so Allah ya bada iko su ji za su ci kamar yadda kuma mun karanta shi wancan littafin da muke karanta ranar juma'a ne da atur rasul da fa'arihi wanda wani ya zo ya sallama makamarta ko aka ba wani aka ce ba gamsa ya ba da amsa kuma cewa mai ke damun ko yanzu ya ce da ba sa zuwa masallacin juma'a shine babban bala'in da ke damun saboda yanzu sun gano cewa duk ranar da ka je masallacin juma'a to ana rubuta ma kamar kayan hajji da umra ne na nafila to yanzu su ba sa samun wannan ko yanzu a wata ɗaya suna samun ke aikin hajji wajen su hudu hajji da umra mu ba ma samu ya ce wannan shine bala'i mu kuma namu babban masifan yanzu mutum na duniyar shi kuma bai damu da wannan abu ba sai ibn al-musayyib aka ce yakan yi murna da ranar juma'a kamar yadda yake yin murna ko fiye da yadda yake murna in zai je haji da kuma da nafila malam sadi kaji sai ibn al-musayyib jijjigan nan tabi inda na ke magana babban jijjigi daga cikin tabi'ai shi ne ake maganar cewa ya ce yana murna in ranar juma'a kamar a ce ma gobe juma'a to yana murna da wannan rana kamar yadda yake murna in zai kama hanya zuwa ya je hajji da umra na nafila wanda ba na farilla ba ya ce saboda ranar juma'a nan in ya je zai yi abin da za a ba shi lada kamar ya je hajji da umra to ga gida a garinku hajji da umra ko wanda zai ce ma ba su da wuya to amma ga shi juma'a tsofaffi za ka gani wanda ba yara ba amma ranar juma'a wani ma sai ranar juma'a yake tunawa ko kuma tuna mai ka ce mai tashi su masallaci da wuri sai saboda me zai yi wanda zai tafi masallaci da wuri ni ake yi a masallacin har wani mazan nan ya tsara a juma'a ya ce ya ce wani ya kira shi a waya ce da kai ni na riga na zo masallacin sai gobe ya ce ba yanzu karfe ba ya ce karfe gobe ya ce to me za ka yi a masallacin har har a sallar juma'a me ake yi sa'a me ake yau juma ce mai ce na sani amma me ake yi da za ta kawo karfe goma kaji me ake yi bai san me ake yi ba a zanen wannan ita ce alama ta rashin sanin ma ne ne mutum ke ciki ni dai ina ganin a ce yau mutum shekarun shi malam sun kai sittin ko saba'in amma wai bai ma gane ne ake yi ne ya fa'idan ya je masallacin juma'a ya shiga da wuri ya zauna ya ɗauro ko Allah ba a ranar juma'a shi bai san darajar juma'a ba bayan da almajirai kansu ranar alhamis idan suna bara cewa suke albarkacin daren juma'a daren juma'a daren ta faɗin muhimman abin da ke cikin daren juma'a nan yana ganin daren daren nan wata dare ne na musamman ya san wannan amma da mutum shekara sittin ko kamar yadda shi bai san wani ban magani ba bayan ibn qayyim an littafi cikin zabin da hadisai da ya kawo mazaya da yawmin juma'a abubuwa sama da wajen ashirin da bakwai ya kawo bambancin ranar juma'a a duk wasu ranaku na duniya kai har a lahira ranar juma'a tana da bambanci da sauran da ba ranakun juma'a ba domin za a soke sirna da ku amma ranar juma'a har a lahira za a ci gaba da cin ranar juma'a amma wani sai ce shi bai san ma amfani bai ma san wani abu game da shi ba Allah ya tabbata عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليل النبي عليك ودن متعنين السنة الصوبة يجيا فقال وجدتم ما وعدكم ما وعد ربكم حقا kun samu abin da Allah ya maku alkawari kun gan shi gaskiya ne kun tabbatar faqila lahu ay tad'u amwatan kana kiran matattu ya rasulullahi faqala ma antum bi asma'a minhum ba ku fi su ji ba walakin la yajibuna sai dai ba sa ansawa ba za su ansa ba ba halin su an sare amma ina ba ku fi su ji ba kare ne nan akwai bukata za a ji shauqu sahaba ay fil barzakh mimma istashhadu fi sabilillah li ikhbar man lam yamut min ikhwanihim bil karamati al mu'addati li shuhada'i yadda sahabbai ke bege sahabbai na so waɗanda suke barzakh mimman istashhadu daga waɗanda suka samu shahada fi sabilillah ta'ala li ikhbari man lam yamut min ikhwanihim saboda suna so suna begen su ba da yan uwan su wanda basu mutu ba labari bil karamati al mu'addati li shuhada'i suna so su ba su labarin karamcin da aka kana da mu wanda suke shahada saboda kaga wannan akwai an ibn abbas radiyallahu anhu an samu daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda qala qala sallallahu alaihi wa sallam wato manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce lamma usiba ikhwanukum bi uhud yayin da aka samu yan uwan waɗanda aka jimawa a yakin uhud yace da Allahu arwahum fi jay fi jawfi tayr al-qudri yace Allah ya sanya rayukansu a cikin wasu cikin tsuntsaye koraye taridu nahara taridu anharan janna sukan gangaro duka a waɗannan koramun nan na aljanna ta akulu min timariya zo su ci daga ƴaƴan itatuwa wa ta'awi ila qanadilin min zahabin sannan kuma su je su tattaru zuwa ga waɗannan fitilu na zinariya masu haske mu'allaqatun fi zillil arsh waɗanda an rataye su suna nan a rataye a inuwar al'arshi a ƙasa falamma wajadu tiba ma'akalihim wa mashrabihim wa maqilihim yayin da suka ji daɗin abin da suke ci suka ji daɗin abin da suke sha da daɗin baccin da suke yi a wurin nan saboda tsananin daɗi da suka samu a wurin qalu man yuballighu ikhwanana anna anna ahya'un fil jannati nurzaqu la'alla yazhadu fil jihad wa la yanqulu inda al harb فقال الله تعالى انا ابلغكم انا ابلغهم عنكم sai da suka ji daɗi sun ci sun sha ga wannan wurin zama suna rarrafe a waɗannan fitilu a inuwar al'arshi sai suka ce wane ne zai isan ma ɗan uwanmu da wannan sako cewa mu a sherayayu ne ba mutuwa mu kai ba kawai wannan mun dai baro wurin can ne mun dawo nan anna ahya'un fil janna cewa mu rayayyu ne a cikin aljanna nurzaqu tashi ana ciyar da mu ana tayar da mu da Allah ya zado fil jihad saboda kada su guji yaki baya baya saboda kada ƴan uwan mu su ma su ji baya baya wala yankulu ai ba a yin da alharbi kada su su ji su ki yadda a ji masu a ji masu rai su ruga su su koma baya baya muna gudun kada su yadda su ki yadda a ji masu ai masu rauni a wajen yaki mu bar su muna so su samu su samu wannan su bari a ji masu kenan a ji masu rauni a halaka su ma kai gaba daya a wajen yaki wa zai mana wannan فقال الله تعالى انا ابلغهم عنكم to ni zai isan masa da sakon nan yace gashi dan sako daga wurin fala ta sabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun to da ga an yi sadda sako ya ta dogo to ina ganin mu bashi haka nan wannan yana da tsawo sosai ba zai gamu ba yanzu a ya sha ta sha kudo ko mu ƙara zaki kai abin shi haka nan ko to Allah ya taimake mu mu bi abin kaɗan kaɗan ɗin nan mu zamu Allah ya taimake mu mu rika la'akari da abin mu sa shi cikin zuciyar mu to wannan shine mutum zai ta neman yadda za a yi ga cewa ya samu ya fita ya samu mafita domin dai barin gidan nan in radda aka bar shi wannan shine farkon inda mutum zai fuskanci ko dai ya zama cikin jin daɗi na farko ko cikin bakin ciki na farko Allah ka tsare mu tattabi bi hada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونبت ضمائرنا وعذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد إلى السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الجنة وجعلهم بالحسنات إيسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين